بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 30 da watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1424 daidai da 29 ga watan 30 ga watan ne ko 30 ga watan ne shekara ta 2003 ta ainihin bature muna karatun littafin kitabu tauhidi allazi huwa haqqullahi ala ibadi na imamu da'awa الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي الله يغفر تامشي muna ƙarƙashin babu ma ja a firruka wata ma'ini babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen da suka zo dangane da arruka abin da ake nufi da arruka mun yi bayanai a baya shine ainihin wato tawai da tofi ko kuma al'amuran da suke da alaƙa da fitar da aljani ko asiri ko kuma karya kambin baka da makamantansu a hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa da kuma ainihin attama'imu layu goro laya kambu da makamantansu duk waɗannan abubuwan su ne ainihin muke tattauna dangane da su mun taho ƙarshe-ƙarshen babin nan a inda ya kawo mana ainihin hadisin a sahabi abdullahi dan mas'ud wanda muka ji bayanai a kai wannan shine kasar na goma sha bakwai daga cikin jeren jiyar karatuttukan da muke a yau sai imamu da'awa ya ce wa an abdullahi ibnu ukaimin marfu'an daga abdullahi dan ukaimin shi kuwa ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ainihin ma'anan marfo ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilaihi wanda duk ya ratayu da ainihin wato wani abu ko duk wanda ya makalewa wani abu to sai a sake shi zuwa ga wannan abu din rawahu ahmad wa tirmidhi al-imamu ahmad da tirmidhi su suka ainihin ruwaito wannan hadisi kamar yadda ne mana ishara tun a karatutukan baya cewa wannan hadisi ainihin kyakkyawan hadisi ne tabbas wannan hadisi ya tabbata daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kamar yadda muka saba za mu ji kaɗan daga cikin tarihin shi ainihin wannan wanda ya ruwaito wannan hadisi shine malam sai yake cewa a cikin wannan fathul majidi sharhin malam abdurrahman dan hasan yace wa abdullahi ibn ukaym shi abdullahi dan ukaym din nan huwa bi dhammil muhmalati to kai mu din za a yi ban ma ga muhimmala an baki din nan mara digo ba gan baki ba ce ko da bugun inji ya kamai da ita ka sai ka gyara kamai da ita a ainun an baki yace a yi ban ma musaggaran wato za a karanta ainihin tasgiri ne na ainihin akim akim sai a ce okay wa yukuna ane mishi ainihin alkunya aba ma'abadin alkunya shi ita ce baban ma'abad aljuhani dan kabilar ainihin juhaina alkofi mutumin kasar kofa ta iraki haka duk waɗannan ƙasashen da kuka ji turawan nan sun je sun yi mana kata-kata da su duk wani tarihi na musulunci ya gama ƙurewa kakaf a iraki a iraki ne ake da wuraren da yake ko a maka ko a madina ba a da su a wajen tarihin ilimi ba tarihin daraja ba duk daraja da karama da ɗaukaka duniyar musulunci tana maka da madina amma bunƙasa da haɓaka ta ilimin musulunci ƙur'ani hadisi fiqh larabci kimiyya da fasaha sai ka je baitul hikima turawa sun yi kace-kace da wannan wurin it's the largest islamic museum katon gidan tarihi ne na musulunci sun jefa mishi bom ya dagargaje mun yi asarar duk abin da muka mallaka na littattafai mahaƙuƙar da sauransu duk turawan america sun yi wannan ana ana ta cewa an gama da saddam saddam ko har saddam ko kyallin bindigar ku bai gani ba saboda hassada da lalacewar mutane da rashin tunani yan shi'a munna suke wai ana yakar iraq saboda jakantaka ba su san cewa yadda kowa ke fada da saddam haka muke fada da saddam akan zaluncin shi ba amma siyasar musulunci ce idan america ta ce ba ta kaunar wane musulmi mu sai mu ce a mu ko muna kaunar shi ba wai don asalin shi muke kauna ba don muna kin america ɗaya kenan na biyu don duk inda musulmi ya lalace komai lalace shi sunan shi musulmi duk inda kafiri ya gyaru ko na gyaruwar shi matukar ba musulunta ya ba sunan shi kafiri to duk inda aka ce an ja batta nan kafiri ne nan musulmi ne to namu ne musulmin ne namu saddam ba wai saddam in saddam ake hari saddam da yanzu yana nan lafiyar shi kalau ba abin da ya taba saddam ko kuskure shi ba ai ba yana nan lafiyar shi sumul kuma yana cikin iraki to amma barnar da aka yi wa musulunci da musulmai fa ai su zamani littattafai makhtutat waɗanda suke rubutun hannu waɗanda matasa sun yi bincike sun yi ilimi a yau na yadda ake gyara makhtutat suna ta ɗibo littattafan nan ana ta hakikin su ana bugawa ma'ana yau an gama da littattafan nan me za a ɗauko a haƙaƙa mana ɗaya kenan na biyu mutanen da aka yi ta kashewa musulmi ne suna sallah suna salati kuma na sha faɗin wannan maganar tun sanda iraki take faɗa da ƙasar iran jahilan ahlus sunna suna ta cewa ai iraki ahlus sunna ne iran yan shi'a ne nace kuna jakantaka ne ba ku san tarihi ba iraki kashi casa'in bisa ɗarin su yan shi'a ne iran ne ahlus sunna ba ku san tarihi ba ne ta juye muku ne ba ku san tarihi ba iran ahlus sunna ne masu bin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a mazhabin imamu shafi'i a ƙarni na bakwai ne suka canza suka koma aka samu shi'anci a ƙasar ku duba ba na ce suka zama 'yan shi'a ba aka samu shi'anci a ƙasar kafin ƙarni na bakwai babu labarin shi'anci a iran gaba ɗaya iraq nan ce dabar 'yan shi'a duk wani kasurgunin arne a cikin shi'anci yana ainihin iraq duk waɗannan da suka allantar da aliyu suka ce al'alla ne duk suna nan a iraki tsakanin kufa da basra a nan ne aliyu yake cewa walan ma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu kambara a nan ne aka samu waɗannan da suke allantar da aliyu suna cewa aliyu Allah ne aliyu ya yi musu wa'azi suka kiji ya kunna wuta ya rinka ɗibo su yana zuba su a ciki sai suka ce ya tabbata Allah domin dama ba wanda ya isa ya azaba da wuta sai Allah a iraki aka samu wannan amma saboda jahilcin mutane tun daga arzikin na haɗin shi'a jahilci ya kai muku matuƙa jahilci ya kai musu matuƙa murna suke yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ku fahimci waɗannan maganganun da ke jama'a jahilai daga ahli sunna da jahilai daga yan shi'a su waɗannan suna ganin a ana yakin ahli sunna da yan shi'a yakin iraki da iran a wancan lokacin su kuma yanzu yan shi'a munna suke ta yi ana yaƙar saddam to saddam dai yana nan lafiyar shi kalau yau amma bayan allah da ake kashewa fa an kashe kashi sittin waɗanda aka kashe kashi 60 bisa ɗari waɗanda aka kashe 'yan shi'a ne mu bakin ciki muke sai da mun san iran eh america ba tana harin ta kashe 'yan shi'a bane ita tana harin ta kashe musulunci ne sai da mu abin da yake damu mu kenan domin waɗannan mutanen da aka kashe icons ne na musulunci symbol ne alama ce ta musulunci su ita america abin da take da ta kashe musulmi jahilan ahlus sunna kuma suna da alhamdulillah an kashe 'yan shi'a jahilan 'yan shi'a kuma suna da alhamdulillah an kori saddam amma fa gaba ɗaya ba abin da Saddam ya asara idan Saddam ya saba ya breakfast da tea da shayi da kwai da menene da menene bai asara wannan ba in Saddam yana da miliyan ɗari bai asara ko ɗaya ba duk abin da yake da shi bai asara ba yashe ka ga mu in sai ka fahimce mu ba ta Saddam muke ba muna magana musulunci ne da musulmi da aka je aka rugurguza ake cin mutuncin shi kullum ana bombardment akan garuruka na musulmi ana saka musu bama bamai suna tashi suna kashe su da amma zai da mutane al'amarin bai dame su ba yanzu to gashi ana son za a yaki kuma Iran shikenan yanzu kuma sai munna ta koma ciki ko to ku je ku samu kasar dina da na yau wajen shekaru takwas da suka wuce mai yiwa wannan ya sa ku zama masu hankali nan gaba sanda aka kama zazzaki ku ɗan izala kuna ta munna nake ba abin munna bane dan kun zama jakuna ne domin su ku kuke da an kama dan shi a su a wurin sun kama musulmi ne za su ga bayan musulunci saboda haka su a wurin su yanzu su ba sun rusa kasar ahli sunna bane saddam sun rusa kasar musulmi ne to yanzu saurawa saura ɗaya musulmin to yanzu in kai ba jaki ba ne dan shi a yanzu kuma ka fara to yanzu kasar taka kuma da kake alfahari yanzu saura ita ita ce next target to da wannan ne mu Allah ya gamsar da mu ya sa mu kawaye tintini da an ce ana yakar ƙasa kaza ahlus sunna fi ta murna in shi'a fi ta murna ko kuma sai mu ce a dukkan ku jakuna ne ku ba ku san abin da kuke ba yanzu ba magana kungiyanci ake ba yanzu musulunci ake hari da an gama kuma sai kai din da kake ga kai ne na garin to yanzu saudiya ma ba barin ta suka yi ba kuma za ku ce mun faɗa satub dilakal ayyamu ma kunta jahilan yau da gobe za ta baka labarin abin da baka sani ba saudi arabia ma suna nan sai sun kai mata wannan farmaki saboda me saboda makka da madina duk duniya babu mutanen da ake ganin yan ta'adda ne a idan america kamar nan garin duk duniya ba inda ake da masu gemu da ɗagaggun wanduna waɗanda suke da bala'in aƙida irin wannan da muke karanta a wannan littafin ta wahabiyanci kuma sun ce an gane cewa wahabiyancin nan da salafiyancin nan shine ya kawo ta'addanci to duk duniya kuma ba inda salafiya suke irin ina irin kasar makka da kasar madina da damascus syria kasar sham to duk waɗannan kasashen target ɗinsu ne to so da haka in za ka yi murna sai ka nemo lasifika kai ta yi allah ya shirya da mu so da haka jama'ar musulmi kun ji ba shi duk wani malami da zaka ji aka ya komo sai ka ji an ce dan kufa ka ji kasar din mu na jiya da muka yi duk manyan malaman nan da aka ce almajiran wannan mutum Usman dan wake dukkan su ina aka ce duk yan basra ne duk yan basra ne duk yan basra ne ka je ka ga yadda aka yi waɗannan kasashen yanzu قال البخاري الإمام البخاري يتي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف له سماء صحيح وأن متن يعرف زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيوا kenan. shi ainihin Uthmanu a shi ainihin wato wannan Abdullahi dan Ukaim din nan amma fa ba a san cewa yana da wani hadisi ingantacce da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai tabbata cewa ya ji daga Annabi ba yanzu ne ake gaya maka wata ran za ka yi karo da wani hadisi ka ji an ce daga shi ya ce Annabi ya ce kai tsaye sai ka ce to babu shakka a nan kam to akwai matsalar da ta faru kamar yanzu dan haka ka mai littafin da ya zo ruwaito wannan sai bai ce an abdullahi ibn ukaimin qala qala rasulullahi ba sai ce marfu'an to dan haka a ilmance yanzu yayi ikima kenan bai dai kai ya dai ce daga abdullahi dan ukaim abdullahi dan ukaim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya faɗa kenan ya rage abin da ya biyo baya kuma shine gashi kana ji ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai tabbata ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan ya tana iya faruwa sai zan ya ji daga wurin wani ainihin sahabin ne kenan wa kaza qala abu hatim haka al-imamu abu hatim ar-razi ya faɗi qala al-khatib al-imamu al-khatib al-baghdadi kaji shi ma al-khatib al-baghdadi wannan baghdadin nan da kuka koyi ali alu an baki wauzan da shi na islamiyya hizala duk daga can aka rubuto muku shi baghdadi da kake cewa ai malamin dan kasar baghdadi sakana al-kufa yace wannan mutum ya zauna ainihin a garin kufa wa kadimal mada'in sannan ya isa ainihin kasar mada'in fi hayati huzaifa a ainihin zamanin huzaifa wa kana thiqa mutum ne amintacce wa zakara ibn sa'ad al-imam ibn sa'ad ya faɗi a cikin littafin tabaqat yace an ghairihi daga wani wanda ainihin wato ba shi ba wato ba shi yake faɗi ba shi ma ibn sa'ad ya karbo daga wani ne yace annahu mata fi wilayatil hajjaj a lokacin sarautar Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi shi wannan ainihin mutumin ya rasu to Allah ya kara musu yarda baki da saboda haka wannan tabbataccen hadisi ne annabi yace wanda duk ya rataye wani abu ko duk wanda ya ratayi da wani abu to babu shakka sai a sake shi zuwa ga wannan abu ya je abin nan zai taimake shi ko ba zai taimake shi ba haka kai ma in ka ratayi ga Allah shikenan ka rike igiya mai kwari وروى أحمد الإمام أحمد يا رويتو الإمام أحمد يا رويتو الرفيعي دق الرفيعي تسجيرنا رافع قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يتي دني يا رويفع كو رويفع يا كي رويفع رافع تسجير الرافع يا كي رويفع لعل الحياة ستطول بك mai yiwa rayuwa za ta yi maka tsawo mai yiwa ka dade a duniya fa akhbirin nasa ka gaya wa mutane anna man aqada lihiyatahu wanda bi ya kulla gemin shi saboda akwai wani camfi da suke sai mutum ya kulla gemin shi wai shikenan turan nan maye da menene da dan sihiri da mai kambun baka da mai baki duk ba zai kama shi ba jama'a kun gane al'adun jahiliya fa har kai din nan ba kai hankali ba sai sun shafe ka duk wannan magudancin sun bazo mana saboda wani takadari ne ya je ya iya larabci ya iya tada baki sai zai tara mutane rinka ɗibo waɗannan abubuwan yana fassara musu bai san abin da yake faɗi ba shikenan sai a waye gari waɗannan mutanen da ake gayawa in suka tsufa kai kuma sai aka yi rashin sa'a ka taso a cikin su shikenan kana zuwa za ka yi bacci wajen la'asar sai a ce maka tashi ba kyau ba kyau baccin wajen la'asar baccin almuru wanda diya hankalin shi ya rikice kai ya zargi kowa sai kanshi me yasa ka taso cikin su su kuma wani shedani ne can da ya iya tada baki ya je duba sanga kandi ya zo ya gaya musu shi kenan don haka samra kandi ya batar da su shi kuma ainihin ya zo yana batar da ku Allah ya kiyaye au taqallada wataran ko kuma ya rataya tsarkiyar baka ya samo tsarkiyar baka ya rataya don neman tsari a jikin shi ko a jikin dabbar shi a wistanja bi raji'in ko kuma ya kama ruwa da kashin jaki ya je ya tsarki ya yi fitsari ko ya kashi ya katse da abin nan bi raji'i dabbatin da kashin wata dabba aw azmin ko da kashi fa inna muhammadan bari'un minhu to ka gaya wa duk mutumin da ya haka cewa annabi muhammad ya yi baran baran da shi ba shi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu to jama'a kun ji wannan hadisin kenan to wannan hadisin gashi malam shi ma ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne ainihin shi ma sahihi to kun ga wannan magana babbar magana ce jama'a ka zo ka auna abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya ma'ana abin da annabi yake cewa waɗannan al'adu ne waɗanda sun mutu amma ta iya yiwa su dawo a zamanin shi sun mutu an yi wa'azi mutane sun kama tauhidi mutum ya kulla gemin shi saboda canfi an daina to amma sai annabi ya kira wannan da yake matashi ne ya ce ka zo yawa rayuwa za ta yi tsawo gare ka yawa za ka daɗe a duniya to ka gaya wa mutane duk wanda ya irin waɗannan al'adu duk wanda ya saba wannan doka to ba ni bashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu to shine sai anan yake cewa qawluhu fa akhbirin nas dalilun ala wujubi ikhraj ikhbarin nas wannan magana dalili ce akan cewa kai kanka din nan yanzu ka tashi ka gaya mutane wannan magana in ka santa walaysa hadha mukhtassan bi ruwaysa wannan ba ya shafi ruwaysa bane kawai kai ma sai ka je kai wa'azi ka gaya wa mutane ba kyau irin waɗannan al'adu bal kullu man kana indahu ilmun laysa indahu laysa inda ghairihi mimma yahtaju ilayhi an-nasu wajaba i'lamuhum bihi ai ba ma wannan ba duk wanda yake da wani ilimi wanda mutane ba su san shi ba kuma ba wani wanda yake da irin wannan ilimin dole ya tashi ya sanar da mutane shi yasa a baya muka yi nasihohi kowa ya je ya kai sako zuwa ga garin su zuwa ga ƙasar su zuwa ga ƙauyen su da yaran ku ka je ka faɗa in ka je ka faɗa kuma kar ka taɓa tunanin fa za a zauna lafiya kar ka ganin ka zo ka zauna muna karatun kitabun tauhidi ka ji lif mu ma sai da aka yi juyin juya hali sai da aka kashe wasu sai da aka daki wasu sai da aka kulla wasu sai da aka kori wasu sai da aka daina magana da wasu sai da wasu suka daina magana da mu sai da aka kwace wasu mata sai da aka kori wani daga gidan haya sai da aka kori wani daga aiki sannan wannan karatun da ka ji ane karka ji an zo masallaci albani ana karatu ka ji lif ka ɗauka wani kaje garin kuma haka za a yi sai an yi yaƙi sai an yi bala'i dan karka taɓa ɗaukan abin da sauƙi ne dan da annabi ya je garin su shi ma ya yi ba zama lafiya akai ba yau al'amarin ba mai sauƙi ba ne sanda annabi ya je da wannan mala'ika a kogon hira da ya dawo ya gaya wa khadija khadija cewa sai ka bari ba abin da zai cutar da kai kai mutumin kirki ne amma zo mu je akwai baffa na malami ne irrabran fada ne ma'ana yana rubuta attaura da da yana rubuta injila da larabci malami ne na ainihin nasara zo mu je ya bincika su ne malamai ya ba mu labari ya aka yi ana zuwa wurin wannan dattijo ne yace yace ya kai ɗana aikar ka rude wannan mala'ikan da ya zo gare ka shine mala'ikan da ke zuwa wurin manyan annabawa irin su annabi Musa ina ma a ce lokacin da Allah zai aiko ka ka zama annabi ina da rai in taimake ka ina ma a ce sadda za ka fara wa'azi a kore ka a garin nan ina nan in tsaya maka sannan bai gyara zama ya ce hakkora ta ma za a yi sai ce ai ba wanda ya zo da irin karatun da ka zo da shi sai da aka cutar da shi sai da aka kore shi aka ce ba a daɗe ba kwana biyu ba a daɗe ba sai wannan da ya rasu aka zo aka fara wa'azi daga baya aka fara gwagwarmaya yau ta ɗauki ba daɗi ce ba a yi ba eh ba irin ɗauki ba daɗin da ba a yi ba saboda haka kai yanzu da kake shekarar ka ashirin ko shekarar ka goma sha biyar kai yanzu ka tashi ka ji ana karatun kitabut tauhid ana karatun aqidatu tahawiyya ana karatun tafsir al-aziz al-hamid ka ji lif a sai da muka gumurzu da yan bid'a shi yasa kana ganin mu matasa gashi duk furfura ta zo mana me yasa saboda yan bid'a bala'i ne yan bid'a bala'i ne sai da muka gumurzu da su mun zauna wurin yan sanda an je kwamishinan yan sanda an je wurin sojoji an duk bala'i sai da aka yi tukuna sai da suka tabbatar ba za a bari ba tukuna abin ya fi karfin sannan suka hakura suka koma gefe guda sai fa al'amarin ba karami bane da haka in ka je ƙauyen ku kana saka kawaidi ka sa ka fara karatu a lokacin kuma wani zai ce zai fara bala'i da kai ka je ka karanta tarihin malam Bakar Gumi where I stand matsayata inda na tsaya ka je ka samu littafin na hausar za ka samu wadda ba a yi editin komai a jiki ba a cikin wannan littafin mala abubakar mahmud gumi allah ya gafarta mishi ya bayyana yadda al'amura suka faru yau akan menene aka yi rikici ne akan matsalar taimama ce kawai fa ta sa aka koro mala abubakar gumi daga maru akan matsalar taimama duk najeriya kowa ya yadda akan matsalar taimama kowa ya yadda a duniyar musulunci cewa matukar ba larurar rashin ruwa ba ba larurar rashin lafiya ba ba wani uzuri ba in kai taimama ba ta yi ba amma sakkwatawan da yan bid'a da na yanzu yan bid'a sai suka ce shehu usman ya roƙa musu don haka ba sakkwace a wurin shi ba dole sai ya alwala ba in ya zo kawai sai tuntsuro ya taimama sai je ci gaba da sallah da ka taba sai ce shehu ya roƙa mishi sai zan limamin garin maru maru ta yanzu ta jihar zamfara ga ta nan zaka tafi sokoto tana dama da kai malam bakar gumi yana class teacher a lokacin aminu kano yana class teacher a lokacin nan limamin garin maru lokacin sai ya hau mimbari ranar juma'a sai an kira sallar juma'a saboda isa sannan sai tuntsuro kasa tun da masallatai ne irin na da sai buga kasa kawai sai ya taimama sai a yi sallah kowa ya san wannan ba inda liman yake da wannan hujja amma da malam bakar gumi ya gyara a kai bala'in da aka ɗiba wannan shine tarihin malam bakar gumi na farko da ya fara ɓata mai suna a wurin jahilai a najeriya yana faɗa da manyan malamai ya rena manyan malamai amma yanzu da ni da kai da ɗan ɗariɗa da ɗan izala da ko mafitsararre da nagari duk kowa ya yarda cewa wannan abin da limamin yake ɓata ne me yasa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan yau da gobe ce amma a wancan lokacin idan ka ce kaza ba daidai ba ne sai juya magana za a ce ka zagi shehu amma in ka tambaye su ta yaya shehu ya faɗi wannan maganar kawai kunne ya girmi kaka ce maganarsa yanzu matsala kenan wadda tana nan a cikin ƙawa'idi fa matsalar taimama amma ta kawo fitina sai da aka ɗauki sardau na lokacin yana ma'aikacin sarkin musulmi aka tura shi kaduna wurin gwamna mugga ya tafi a kai ƙara ga wani malami nan ya kawo fitina ya ce taimama ba dole ba ce ba a roƙa ba ya ce alwala dole ce ka ji maganar fa kai yanzu dan islamiyya dariya kake amma duk malaman sakwata lokacin sun gamsu da ita kuma a kanta gashi za a je a kai karar wani wurin gwamnan turawa gwamna mugga gwamna mai wandan karfi aka zo aka zauna a kaduna ga malam bakar gumi ga manyan malaman ƙasa baki ɗaya ga su sardauna su ne 'yan majalisar sarkin musulmi ga su aminu kano su ne waɗanda ke goyon baya malam bakar gumi menene dalilin ka kai da kace alwala dole ce ahalari mala ya kawo ya hujja da shi amma kun san me matsala ta ja aka ce to an ji amma ba a san tashi hankali da aka an maka transfer ka koma Kano kafin ya koma Kano an yi wa sarkin Kano waya an ce to ga wani fitinan nan yaro nan an kawo kai hankali da shi sarkin Kano da kanshi ya faɗa mala Bakar Gumi bayan kwana biyu yace an ce min kai fitinan ne kin kan ka zo amma ni har yanzu ban ga fitina tattare da kai ba ku je ku samu littafin ku karanta wannan ina gaya maka tarihi ne mai yiwuwa yanzu gashi matsalar alwala da taimama ta kawo bala'i to yanzu kai fa tauhidi ka kai to ka je da shirin dama ran da ka fara karatun za a kashe ka ka tafi da wannan shirin in ba kashe ka ba za ka kwanta asibiti za a sumar da kai za a rage maka kunne za a yi maka ido ɗaya duk bala'i ka kaddara za a saka ka a cikin irin waɗannan takurar to in an saka ka su zuwa za ka yi ka ce to albani yanzu ya za a'a ba yanda za a yi yawa ci gaba za a yi ta gumurzu da su a zauna nan a buga nan a shiga nan a fita nan duk garin a ta nuna ka kowa ya tsangwame ka ka je neman aure nan a soke nan an baka shago a soke gidan haya a kore ka an baka aiki lokal jama a kore ka ka kai wa tela ɗinki ka dawo ka samu ya aje maka naira biyu da biyar ɗinka da yadinka ya ce ba zai ba me yasa ka ce tauhidi ka san matsalar ba karama ba ce ina gaya muku wannan ne don tana faruwa bayan shekaru malamin zo mun karatu rinka mun je mun fara wa'azi garin mu abubuwa sun rikice nan ma sai da suka rikice gyaruwa suka yi ina son ka san wannan idan baka san wannan ba za ka wahalar da kanka domin galibi mutane za ka je yanzu ka ga ana bauta Allah ɗari bisa ɗari a Makka ko Madina kaga ana karanta kitabut tauhid kowa yana cewa na'am jazakumullahu khairan ayyuha shaykh wallahi kafin ai wannan sai da aka kashe mutane sun fi dubu dattawa da rawani da komai suwa su abu jahal sai da aka yi ta shari'a sai da aka yi wa annabi wulakanci yana sallah wannan kaskanci ne bai shiga ba saboda haka ka san wannan matsalar jama'a ba zai yiwu a gyara al'umma ba al'ummar da ta gamsu da barna babu shakka sai an yi rikici da ita saboda kan ka je ka fara wa'azin tauhidi a garin ku to babu shakka za a dauki ba dadi yan bid'a dai sai iya inda karfin su ya kare sai idda kudin su ya kare duk wani connection da sanayya da suke da ita sai idda ta kare babu yadda za su sai in ba da gaske kake ba shikenan kwana biyu sai a gama da kai ce a ya ga wani abu ne dama dai talauci ne yake damun shi a samu a bashi aiki ana baka appointment a Abuja shikenan sai a ji kayan sai a ce dama talauci ne talauci ne kawai shikenan shi yasa ya kakaro tauhidi tauhidi Allah ya shiryar da mu saboda haka jama'a kun ji sai ce ai duk wanda yake da ilimi in dai ba wanda ke da wannan ilimin to wajibi ne tashi ya karantar fa in ishtaraka huwa wa ghayruhu fi ilmi zalika fatablighu fardu kifaya idan ko shi da wani suna da tarayya akan irin wannan ilimin to in wancan ya tsayi yana karantarwa to shi wannan karantarwar ta zama fardu kifaya akan shi amma da wancan zai watsar fa yanzu dole kuma su dawo su raba aiki shi yasa sa'ad da imamu malik wahalhalun rayuwa bashi nauyi wahalhalu suka yi mishi yawa sai ya nufin zai watsar da karantarwa abokin shi yana masar al'imamu laisu bin sa'adin sai marmaza ya aiko da kuɗi da wasiƙa yace bayan gaisuwa labari ya zo gare ni cewa zaka daina karantarwa saboda wahalhalun rayuwa abin da nake nuna maka shine wannan karantarwar da kake yi ita ce ta ɗauke nauyin da ke kanmu idan ka daina nauyi zai watsu a kanmu gaba ɗaya don haka ga kuɗi nan na aiko maka waɗanda da zarar ka fuskanci za su ƙare kai marmaza ka aiko mini ka biya bashi ka ci abinci har ka rayu Allah ya raba mana wannan aiki na malanta ya baka mu kuma duk da ya bamu ilimi amma ya mai da mu kasuwa don haka kowa ya tsaya da Allah ya tsaye da shi ma'ana malaman da haka suke ba wai tonan asiri ake so a ji ya faru ga juna ba yanzu wani malami ne ke wata ƙasa ya ji wani malami zai bar karantarwa saboda halin rayuwa sai marmaza ya aiko mishi waɗannan kuɗin da ya aiko mishi su suka gyara tarihin rayuwar imamu malik a cikin karantarwa imam malik yawa ya gari in shekara ta sai wa iyalin shi a cefanen shekara sai kuma baɗi sai zo ya zauna ba abin da zai karantar da su sai hadisi da yake shi kuma mai zuhudu ne bai ka tattala waɗannan kuɗi ba bayan kwana biyu ya sake aikawa da wasiƙa ya ce to a sake aikowa fa kan mu bari kuma ta zama fardu ayin a'a sai ya maneji haka ya rayu har ya mutu imam malik kenan qala hu abu zur'a sai ya ce waccan magana da mu gama karantawa yanzu al-imam abu zur'a razi ya faɗi fi sharhi sunan abi dauda a cikin sharhin da yawa sunan na ainihin abi dauda jama'a mun gane wannan da kyau ko قوله مجانا بيتي لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة لأن بيتي ميوا رأيوا ذاتي مكا تأو ينزلنا إشارة تيجا تيوا رأيوا ذاتي مش تأو بيتي وانا علامة تيجا تكون علامة من أن نبتع النبي صلى الله عليه وسلم فإن رويفعا دومين شي رويفعا دنا طالت حياته إلى سنة آه إلى سنة ست وخمسين يا أينه رأيوا حزوا هجرة نادى شكرو خمسين أينه دشدا famata bi barqa sai ainihin ya rasu a ainihin wato barqa min a'malin misr daga ainihin yankin ƙasar misr amiran alaiha yana an naɗa shi gwamnanta wa huwa min al-ansar yana daga cikin ansara mutanen madina wa qila mata sanata 53 wasu ko cewa suka yi a ya rasu ne hijira na da shekaru 53 wallahu alam shekaru uku ne dai tsakanin sabani jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirya da mu قوله أن من أقد لحيته بكسر اللام لا غير ليتي أن من أقد لحيته لح يا إيتي أيوة لام كسرة كوي إيتي مغانا دا باللحيا با والجمع إن أكذو جمع إنينا جيمو سي أتي أينه واتو لحي كوكما بالكسر والضم أئي دا كسرة أتي لحي رأيتي لحي قال ابن الجوهري العلامة الجوهري شيء أينهم فتوانا صاحب الصحاح كنا قال الخطابي العلامة الخطابية أما نهيه عن أقد اللحية فيفسر على وجهين da annabi ya hana a kulla gemu ana fassara wannan abu da fassara biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin biyun ma kanu yaf'aluna hu fil harbi wani abu ne da suke a lokacin yaƙi kanu ya aqiduna lihahum suna kulle gemun su وذلك من زي من زي بعض الاعجام wannan kuma ado ne daga cikin adon waɗanda ba laraba ba yaf'alunaha su ainihin waɗanda ba laraba ba suke yi wa ya'tidunaha sai su kulla gemun su qala abu sa'adat al-imamu abu sa'adat ibn al-asir mai littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith yace takabburan ajamawa suna yin haka ne dan girman kai wa ajaban da kuma ainihin dan ji da kai to sai aka hana saboda kar kai ji da kanka ثانيهما dalili na biyu daga cikin dalilan da yasa suke kulla gemun anna ma'anahu mu'alajata shi'ri a sha'ari wato an yi haka ne saboda ainihin wato mutum ya kula da gemun shi li ya ta'aqqada saboda gemun nashi ya ainihin wato cikurkuɗe haka wa ya taja'ada dan ya kudundune gemun nashi ya zan ya kudundune kada gemun ya ainihin zan ya saku ƙasa wa zalika min fi'li ahli ta'nif to wannan kuma aiki ne irin na 'yan daudu وقال أبو زرعة ابن العراقي الإمام أبو زرعة ابن العراقي با أبو زرعة الرازي بنانكما سيأتي والأولى أبن بيفي حمله على أقد اللحية في الصلاة النبي أنا سنو كل جيم إلو من دعين أكي أصلى كما دلت عليه رواية محمد ابن الربيع كما يد رواية محمد ابن الربيع تنونا وفيه أن من أقد لحيته في الصلاة lafazin cewa ya wanda ya kulla gemun shi a sallah to annabi ya baran baran da shi wato wannan hani ne akai saboda a sallah an hana ka ka kulla gashi na gemu ne ko na kanka ko ka nannaɗe rigarka ko wandonka ko makamantan haka sai ka sake su sai ku yi sujuda tare jama'a mun gane wannan da kyau ko qawluhu aw taqallada wataran ay ja'alahu qilada fi unuqihi aw unuqi dabbatihi mun karanta wannan a baya sanya tsarkiyar baka ka sa a wuyanka ko a wuyan dabbarka wa fi riwayati muhammad ibn rabi a cikin riwayar muhammad dan rabi aw taqallada watran ko yuridu tamima wato yana nufin laya anan yana nufi da tsarkiya laya yake nufi fa idza kana hadha fi man taqallada watran jama'ar musulmi in ya zan wannan irin hukunci da annabi ya faɗa ga wanda ya rataye tsarkiyar baka kenan wanda ya rataye tsarkiyar baka ko laya annabi ya ce ya yi baran-baran da shi fa kaifa biman ta'allaka bil amwati to ina kuma ga wanda ya ratayi da matattu ainihin wato ya sa'alahum qada al hajat ya rinka roƙon su biya mishi bukatu kun san mutane suna da sakarci yan ba sakarci ba yaushe kun je kun rufe mutum mutumin da kuka ce waliyi ne mutumin da kuka ce kaza ne mutumin da kuka ce kaza ne kuka je kuka yi mishi wanka da kanku kuka ainihin taba al'aurar shi kuka ga tsiraice shi kuka kinkiɗe shi kuka kai shi kabari bai isa shiga kabarin da kanshi ba sai da kuka sa shi bai isa turo wa kanshi kasa ba sai da kuka tura mishi wai kuma gobe sai ku koma ku durkusa kuna neman ya biya muku bukata wadda bukata mafi girma da zai iya biya wa kanshi ita ce wa kanshi wankan gawa ya saka kanshi alkafani ya ce ku ɗauke ni mu tafi kai ya bari ku ga tsiraicin shi ko ku taba shi amma duk karama shi dai shehuntakar shi da ya mutu sai da wani ya turbida hannun shi cikin azzakarin shi da golan shi ya mai tsarki haka ne ko ba haka ba haka ne to inda zai tsina nawa kanshi wani abu da bai rufa kanshi wannan asirin ba akwai mutumin da zai so a taba waɗannan guraren eh to ba mai wali ai wali zai fi kowa nuna da wannan ba shi yasa kaga wali wali dai sai sa riga goma ya sa malamali ya sa gare ya sa shakwara ya kawo alkyabba ya sa ya kawo mutu wannan duk ya ta kifawa saboda ka a ga wani wuri ya lotsa ko ba haka bane yo amma aka ce duk an cire wannan ainihin abubuwa an je ana shafa azzakarin shi da golayen shi ana mishi tsarki yo wannan tunan asiri ya wuce wannan ashe ba zai iya biya wa kanshi bukata ba to amma kuma ga gobe kuma mutane sun je sun durƙusa suna neman bukatu a wurin jama'ar musulmi waɗannan aƙidoji ne na maguzanci aƙidoji ne na kiristoci kiristoci a nan ƙasar nan wani fada tais a ƙasar arna nan ƙasar inyamurai aka samu wani kabari aka je kawai shi kenan sai aka ce wai wani ya je ya dan shafa jikin shi da kabarin yana kazuwa sai aka ga ya warke wani yana ciwon kai shi ma ya warke wata ta je ta durƙusa ba ta haihu ba ita ma sai ta haihu shi kenan kuma sai aka ce to wannan yana da karama sai aka zo aka yi gini a wurin aka ci gaba da zuba kuɗi ana tawassuli ana neman buƙatu akan haka ne har aka gayyato ainihin fafaroma wata shekaru da suka wuce yo irin waɗannan abubuwan ne musulmi kai suka je suka ɗibo suka kawo ya jama'ar musulmi addinin musulunci matukar za ka yi abu da nufin ibada sai an baka izini ba wai kai daga zara kun ga kiristoci suna yin kaza ba ku ce ai abin da makuraɗiya ke mu ma bari mu kun ga kiristoci suna yin ainihin christmas kuma ku ce bari ku yi maulidi kun ga kiristoci suna yin happy birthday kuma ku ce bari ku yi happy birthday kun ga kiristoci suna yin kaza kuma ku ce bari ku yi yanzu ɗabi'ar har ta kai hatta wajen aure yan mata amare sai ku ga suna sanya doguwar riga fara mai jela wajen ainihin yadi takwas a ƙasa an rike ana ja irin yadda kiristoci suke ƴaƴan musulmi suna yin wannan yanzu to shi yasa kullum muke faɗi ka san me ake a gidanka kar ya zan gidan kai kadai ne ahli sunna kawai ya zan me ake a gidanka idan ba za a yi irin addinin da kake so ba dukka watsa matan sai ka je ka aure wata sai ka zauna da ƴaƴanka sai ka tarbiyyar su akan sunna amma an ba haka ba wallahi kana da zunubin kai kana nan kana sunna kana nan kana babbaki kana nan kana kaza amma kuma kai ba za a yi sunna a karkashin ka ba tuwon ka za a ci a rayu gidan ka za a kwanta abin hawa ka za a hau komai na ka za a yi amma kuma kai kana sunna matanka da 'ya'yanka kuma ba za su yi ba duk wanda ba zai yi ba to ba za a zauna lafiya ba kuma abin sai ka yi tsayin daka musamman yadda muka samu kanmu a tsakiyar yan bidi'a din nan yan bidi'a sun fi mu yawa yan bidi'a sun fi mu kamfen da baki sun fi mu cika baki suna kaza saboda duk kungiyoyin yan bidi'a kansa a haɗe yake wuri ɗaya saboda sun tattaru sun fahimci mun faɗa muke da bidi'a gaba ɗaya saboda haka kowa ya yi tanazuli tsakanin shi da ɗan uwan shi sun zo sun haɗe da ɗan ɗariƙar kadiriya da ɗan ɗariƙar tijjaniya da ɗan na kashe mandiya a da can duk gaba suke da juna wannan yana ce wannan munkiri wannan yana ce wannan arne wannan yana ce wannan kafiri amma lokacin da shari'a ta bayyana alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai suka bayyana sai kuma suka haɗe kansu don me don su yi faɗa da ainihin abin da ya zo musu na gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to shine sai ainihin malam yake cewa wa tafrijal kurabat da kuma ainihin neman yaye halayen bakin ciki kaga mutum yana roƙon wani kabari ya yaye mai bakin cikin da ya shiga allazi ja'a nahwa anhu wanda yake hani ya zo akan haka wa taghlibuhu da kuma kaurara hani akan haka fil ayatil muhkamat a cikin ayoyi waɗanda suke suna baɗin hukunce hukunce waɗanda ba shafaffu ba qauluhu maganar da yace a wistan jabira ji'i dabbatin ko kuma mutumin duk da ya kama ya yi tsarki ya ainihin wato katse kashi ko fitsari da kashin wata dabba aw azmin ko kuma kashi fa inna muhammadan bari'un minhu lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam ya barranta da gare shi qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace ai bari'un min fi'lihi wato ya barranta daga aikin shi wa hadha khilafu zahiri to imam an-nawawi yace amma kuma wannan ya saba ma ainihin wato sai malam ya marmaza ya ce amma wannan ya saba ma zahiri domin abin da annabi ya ce annabi ya barranta daga gare shi ko nawawi da ya tashi sai ya ce bari'un min fi'lihi ba wai annabi ya barranta daga shi bane ya barranta daga aikin nashi sai malam ya marmaza ya ce a wannan magana da ta saba wa zahiri wan nawawi al-imam an-nawawi kasiran ma ya ta'awwal al-ahadith so da yawa yana ainihin murde ma'anoni na hadisai bisarfiha an zahiriha yakan karkatar da su daga zahirinsu wajen ta'ala lahu Allah ya gafarta mishi domin wannan tawili ne wanda bai da wata ma'ana jama'a abinda ake so nasoshin duk da suka zo da zafi aka ce ka bar su haka wanda duk kaza annabi ya barranta da shi shikenan ka fassara mutane ya amma haka ce annabi ya barranta daga aikin shi ya dama ba aikin mutum ake duba ba ake duba ba wa Allah ya lil insani illa ma sa'a mutum bai da komai sai abin da ya aikata abin da ka aikata shine kai to an ce annabi ba ruwan shi da aikin ka to kai kuma yana nan da ruwan shi da kai kenan to ba sai mutane su ta aikin banza ba su ce tun da dai aikin banza ne manzo Allah bai su wa fi sahihi muslim a cikin sahihu muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an daga sahabi ibn mas'ud Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tastanjiu bir rawfi kar ku katse kashi da kashin jaki ko kashin alfadari arraus kashin jaki ko kashin alfadari wannan izam haka kar ku katse kashi da ainihin kashi kashi ba kyau a ka samu kashi ka katsa kashi da shi fa innahu domin shi kashin jaki da ainihin wato kashin abin nan kashin dabba zabi ikhwanikum min aljinn shine guzurin ainihin yan uwanku na daga cikin aljanu abin da ake nufi da wannan hadisi jama'a anan karkace an da ya ce fa innahu wannan bamirin yana komawa kan menene yana komawa kansu su biyu ne a larabci ba zai halatta ya ce fa inna huma ba domin ya raba su da la da cewa ya la tastanju bir rausi wal izami sai ce fa innahuma amma tun da yace la tastanju bir rausi wal izami sai ce fa innahu sai kai ka koma da damirin kan kowane ɗaya daga cikin su domin shi kashin jaki domin shi kashi guzurin yan uwanku ne daga cikin aljanu ma'ana aljanu ne suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ziyara da suka kawo mishi ziyara ya musu nasiha sai suka ce to yanzu menene ya halatta su ci sai ce duk inda kuka ga kashin jaki duk inda kuka ga wani kashi to shi kenan matukar kun ɗauke shi kuka ga ya zama nama da nama a jikin shi alama ce akan an yanka dabbar da sunan Allah kenan to sai ku ci to duk sanda ka ɗauki kashin jaki ka katsa kashi da shi ka yi wa ɗan uwanka aljanu musulmi keta duk sanda ka samu kashi ka katsa kashi da shi ka yi wa ɗan uwanka aljanu keta yanzu wannan ya nuna aljanu suna cin abinci ko ba sa cin abinci suna cin abinci saboda haka in kai jahili ne baka san duniyar aljanu ba ka je kai karatu akan littattafan da malamai suka rubuta alamul jinni wal mala'ika ko alamul jinni was shayatin malamai sun yi rubutu akan ka san menene duniyar aljanu take ciki duniyar aljanu al'amarin ta tun da ya wuce yadda dan adam yake tunani balle a yanzu wanda yake dan adam ma yayi nisa wajen ainihin fasaha na'am a'a dabbobinmu in suka kashi shine abincin dabbobinsu dabbobinsu in suka kashi dabbobinsu ƙanana in suka kashi shine abincin dabbobin mu afwan dabbobinmu mu mutane in suka kashi shine abincin dabbobinsu wannan kashi kuma shine ainihin abincinmu shine nake son yi bayani abincinsu sai malam ya ce wa alaihi to a ƙarƙashin wannan hadisi la yujzi al-istinja'u bihima bai halatta a kama ruwa a yi tsarki da kashi ba ko kuma da ainihin abin nan ko da kashin jaki kama huwa zahirin mazhabi ahmad kamar yadda zahirin mazhabin imam ahmad ya hukunta lima rawa ibn khuzaima wa dara qutni an abi huraira saboda hadisin da ibn khuzaima da dara qutni suka ruwaito daga sahabi abu huraira ainihin wato cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha ko an yustanja bi azmin aw rawfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a kama ruwa da ainihin kashi ko kuma da ainihin kashin jaki wa qala sai yace innahuma la yutahhirani waɗannan abubuwan guda biyu ba sa tsarkakewa jama'a mun gane wannan da kyau ko sai dai kuma ainihin wannan riwayar nan da yake ishara ainihin gare ta riwaya ce wannan da muka gama karanta yanzu da ifiya ga ta mala ya ce isnaduhu da ifun an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu amma dai hadisi ya tabbata wancan na sahihu muslim don haka babu kyau yin tsarki da waɗannan ainihin abubuwan guda biyu sai mu koma cikin matanin kitabu tauhid yace wa an sa'id ibn jubair daga ainihin sa'id dan jubair mun kawo ainihin takaitaccen tarihin shi a can baya sa'id ibn jubair almajirin ibn abbas ne tabi'i ne qala yace man qata'a tamimatan min insanin kana ka idli raqaba mutumin duk da ya ga laya a wuyan wani mutumin ya tsinke ta zai samu lada kamar ya yanta wuya guda na baiwa ko bawa rawahu waki'un al-imamu waki'u shi ya ruwaito wannan jama'a kun ji wannan fatawa ce daga wani babban tabi'i idan ka ga wani da laya ka kama ta ka tsinke to za ka samu lada tamkar ka yanta bawa to ka ga wannan babbar magana ce na farko tukuna wannan magana ce wadda ba marfu'iya ba don haka sai dai a faɗe ta dai a danganta ta ga wannan tabi'i sai a yi shiru amma iya tabbatar da ladanta tunda ba nassi ne daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga qur'ani ba to wannan wani abu ne ainihin mai wahala amma abin da dai yake son ya nuna shine akwai falala ga duk wanda ya ainihin tsinke laya a wuyan wani to wannan babu wanda zai yi musu akan haka saboda tamkar ka raba mutum da shirka ne to amma wannan dole kai kuma ka dubi menene zai biyo bayan ka tsinke laya daga wuyan wani wani ko hikimar da ya kamata kai ko a can baya muka ce ka shiga gida sai ka ga ga layu ga kaho ga kaza ga kaza ba wanda ya ganka a zauren sai ka ɗiba kai sai ka zuba aljihu wani ma bai san ka ba wani ma bai san kai ba ko ba zuwa kai kana cewa ni ne kaza ba fa ni ne kaza to kai ma ka mai da abin demokuraɗiyya kenan kana tsogala fada amma mun fa'ala haza bi alihatina innahu laminan zalimin haka ya kamata kai barin an gano ka sai kai jawabi yau ba wannan laya bata isa ta kare kanta ba daga wani ya sace ta amma kuke tunanin za ta kare za ta kare ku haiwa ne ya sa laya a gidan shi da an zo gidan sai a ga ya zama dutse da an zo gidan sai a ga ya zama saniya da an zo gidan sai a ga ya zama ruwa da an zo gidan sai a ga ya zama daji shin wannan tana yiwuwa tukuna tana yiwuwa mana saboda shi barawan fasiki ne a yi shi ma don haka tsafi zai iya aiki tattare da idan shi ya amma in a ce salihin bawa kake ka zo ba tare da wata muguwar manufa ba gidan da yake an sa mishi irin wannan kana zuwa kana ganin gida ya rikide ya zama ruwa yi bismillah ko ka karanta ayatul kursi ka gan bai dawo yadda yake ba to abin da tsafi ne kai wala yuslihu sahiru haisu ata walahu an ibrahima arwaya bai waki'u ya ruwaito daga ainihin ibrahim ibrahimun nakhai kana yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha sahabbai sun kasance suna kyamar ainihin wato laya baki dayanta ko ka fassara da cewa yana nufin sahabbai kamar yadda muka bayani jiya ko kuma yana nufin sauran abokan shi 'yan makarantar abdullahi dan mas'ud sun kasance suna kyamar laya duk gaba ɗayan laya kowace iri ce min alqur'ani wa ghayr alqur'an ko ta alqur'ani ko ba ta alqur'ani ba gaba ɗaya ainihin sahabbai da tabi'ai suna kyamarta mun ji wannan ainihin asarin cewa waki'u ya ruwaito shi jiya kuma mun je inda malai ya kawo shi daga cikin ainihin wancan littafi a cikin alkalimin tayyib da yake ta'aliki Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wannan shine karshen babu ma ja'a fi ruqa wa tama'imi sai malam zai bi irin wannan ɗabi'ar tashi ya kawo matsalolin da ke ciki kar da dai ku manta jama'a mun ce muna karanta littafin nan ne don ya zama tunasarwa ga 'yan uwa musulmi waɗanda an karantar da su da can ya zama kuma karantarwa ga waɗanda ba a taɓa karantar da su ba sannan ya zama kuma yaɗa da'awa da muke yi sannan kuma ya zama ƙalubale ga shehun ɗariƙar tijjaniya wanda ya ce a daina karanta kitabu tauhidi saboda sharri ne a ciki kai dai yanzu ka ji abubuwan da ke ciki amma fa daga karatun babin nan zaka fara gane dalilan da yasa irin waɗannan shehunai ke kyamar wannan littafin abin da yasa sun suke ba da layun nan na tsafi sun suke baiwa barayi layun sa'a sun suke baiwa barayi kaza yan fashi da makami duk irin waɗannan shehunnan ne fa suka ɗaure musu gindi suke ba su laya suke musu rubutu suke ba su sa'a suke musu kaza don haka kitabu tauhidi yayi musu dameji ta wannan bangaren kwatankwacin damejin da mu salafiya muka yi wa 'yan shi'a ku fahimci wannan da kyau dukkan su dameji ne aka yi musu amma sun kasa gane yau da suna da gaskiya su kuma da sai su zo su rinka karanta littattafansu suna bayyana tasu aƙidar yanzu da yanzu gashi alfahari muke da kitabu tauhid yaɗa shi muke daga karatun shi muke sai muke kowa ya je ji washe su ma inda gaske ne su ɗibo littattafansu su saka suna karantarwa suna tara jama'a kuma a fili ba a ɓoye ba a sai a ce wannan riya ce to shi kenan in riya ce in kuna yi a ɗaka ku rinka ɗauka kuna fitowa kuna yaɗawa jama'a mun gane wannan da kyau yo amma me yasa kuke tara mutane kuna karanta musu muwatta da riyadu salihina sai mutum ya je ya ɗibo aƙida ta arnantaka sai ya bayyana arnantaka da an ce to wannan magana kafirci ce sai ne ce la ilaha illallah jama'a kun ga fa mu wadda nake karantawa amma arnan ƙarya ike yi mu wadda yake karantawa amma in ya zo sai saka arnantakar shi a cikin karatu sai bayyana arnantakar shi ya daga ta saboda haka jama'ar musulmi ku gane haƙiƙanin lamari idan mutum da gaske yake dan shi'a ne shi ko dan ɗariƙa ne shi ko na ilimi shi ya ɗauko littafin shi ya saka ya karanta yanzu mu ba mu da wasu littafai na sirri ba mu da wasu littafai da za a ce jama'a ku ji waɗannan littafan mu ma kuma mu je muna ɓoye su to amma su yanzu ɓoye littattafan nan nasu suke in suka faɗi aƙidar su su da almajiransu idan labari ya zo gare mu in muka zo muka faɗa sai suke ƙarya ne yau dan me kuke jin tsoro misali yanzu malaman ɗariƙa na nan cikin garin zaria suna nan suna yawo da wani hoto suna sayarwa wani hoton annabi muhammadu ne ko kun san wannan suna nan da hoton suna nan suna yawo da shi wai wannan hoton annabi muhammadu ne in ka taɓa sai a ce eh kai yanzu nan kamara a zamanin ka kana da karamar da kamara za ta ɗau hotonka annabi ba na'urar da za ta ɗau hoton shi ne ka ce annabi bai da mu'jiza ne sai a ce sallallahu alaihi wasallam ka ji jakuna to hoton annabi suna nan suna cewa a nan cikin garin zare shegun nan ɗariƙa to amma abin da zaka ce su zo su ɗaga hoton su siyar a wurin maulidi mana wurin da suke cewa suna ƙaunar manzan Allah ko kuwa domin ba munasabar ta dace ba ba sai a samu masu sai da hotuna a ce saboda karama ga hoton annabi can ma hoton annabi suna nan suna sayarwa ni na nan da shi na yi documentary jama'a musulmi ku duba irin wannan fitsara to haka ce duk mutumin da ya ce ga hoton annabi to wannan mutumin ya zama arni ina ma'anar magana sai a ce tana ashafa ashifa ce ta ce duk mutumin da ya nakasa annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da farce guda ya zama kafiri duk wani hoto da zaka ka wani tsoho aka samu mu kurkushashen tsoho fa aka ce wannan ne hoton annabi saboda wulakanci wani tsohon buzu ne mu kurkushashe da ya matsatsen gemu da shi haka aisha ta ce gemun annabi tun daga haɓar shi har cibiya amma wannan wani tsoho ne gemun shi mu kurkushashe biya sha wahala jama'a ku duba irin wannan wulakanci to duk wanda ya daga wannan hoton ce wannan hoton annabi ne ya zama arni ya zama kafiri dan ya nakasa daraja annabi sallallahu alaihi wasallam to amma isu isu suna sayarwa su da almajiransu yo amma me yasa ba za su daga wannan ba to in aka ce kun zama arna saboda kun ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce jama'an musulmi kun ji tafsiri fa muke mu wada muke karantawa taji fa muke karanta ba hadisan annabi ne sai ce hadisan annabi ne amma ai ba saboda su aka kafirta ku ba an kafirta ku ne saboda waccan aqida da kuka dauko yo jama'a tusa ce kawai take kare alala fitar mani ba zai kare alalaka ba to to shi kenan sai mutum ya tabbatar da mani ya fita daga azzakarin shi ko fitsari ya ɗiga daga azzakarin shi sai ya lallaɓo sai gaya wani ya ce na fai fitsari ɗazu da ne tusan nan a wando ai ɗazu da ne alwala shi kenan sai shi wannan ya zo ya ce to jama'an musulmi wane ba shi da sallah saboda ya yi fitsari shi ya faɗa sai ya ce jama'an musulmi la ilaha illallah kun ji warin tusa sai ce a'a kar ka manta ba kofa ɗaya ce kake fita daga musulunci ba soyayyar da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta hana ka zama arne ba in ka ci mutuncin annabi ta wani wurin ku gane wannan da kyau jama'a saboda haka wa'azi ake muku ku tuba ku bar waɗannan kafircin da kuke yi sannan kuma in ba tsoro kuke ji ba in kun faɗi maganar a ƙasa in maganar ta bayyana ku rinka tabbatarwa ku rinka tabbatarwa ku daina jin tsoro ko misalin zarratin yau amma kuna cewa ba kwa tsoron kowa sai Allah amma tun nan kurkusa kuna jin tsoron mu za ku faɗi magana yanzu wannan hoton isu isu isu isu suna karatu a cikin garin Zaria suka fito da shi isu isu suna karatun tsoro suka fito da shi yau amma da suka zo bayyanawa cewa ta yiwu kana tsoro ka ce wannan hoton annabi ne ina aka samu hoton annabi da kyamara ne sai shi sayyidin yake gyara abu ya ce ba wani abu ne wannan tsabar mu'ujiza ce domin an samu kyamara a zamaninka amma a ce ba za a samu abin da zai dauki hoton annabi ba a zamanin shi yanzu ba an samu na'ura da ke daukan ka ta kai ka maka cikin awa hudu ba sunan ta jirgin sama to a zamanin annabi ba a samu buraka da ta dauke shi a dare ɗaya ta kai shi baitul maqdis ba ta ce sallallahu alaihi wasallam sayyidi sayyidi ken kaji ba ku auna abubuwa to da menene na nassin hadisi ya nuna da buraka aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi ainihin daga ka'aba aka kai shi baitul maqdis to da wacce na'ura ko da wacce dabba aka ɗauki hoton annabi a lokacin nan kuma wane ne ya aje kuma a ina aka ruwaito wannan yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da rasuwar shi ina kuka samu wannan hoton muna gaya muku mutanen nan businessmen ne yan kasuwa ne harkar kasuwanci suke ba addini suke ba shekaru biyar da suka wuce suka fito da hoton tijjani suka ce sun samu ne a hannun hoton turawan faransa abin da suka ce kenan ga hoton tijjani yanzu suna nan suna yada sun samu ne wai a hannun a hannun turawan faransa ma'ana turawan faransa makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ne suke da hoton mutumin da ake cewa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji wannan magana jama'a to yanzu kuma an ce ga na annabi aka samu to yanzu na tijjani yana da isnadi man rawahu rawahu turawan faransa na tijjani to man allazi rawa surata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al photographiya hoton annabi wannan na photographic wane ne ya rawaito shi shi kuma kun wancan turawan faransa ne suka rawaito sai da aka mutanen nan yan damfara ne mutane ne ba su yi karatun arabiya ba ba su yi karatun boko ba ba su da aikin fari sai na baki sun waye gari kuma suna son hidima sun tara mata da 'ya'ya sun rasa yadda za su sai mutum ya ja baya sai ce shi fa jikan manzon Allah ne ya kai in ba damfara ba tun da iyayenka suke ba a taba jin sun ce su jikokin manzon Allah bane amma kai ka ketara ka tsallaka ka san yadda kai kai ka zama jikan shi amma su iyayenka ba su san su jikokin annabi bane jama'a ba kwa mamakin sharifan angoku duk wani sharu da ke angoku ka je ka bincike uban shi ya taba cewa shi jikan annabi ne kuma shi ta taba da'awa ita jikan annabi ce amma shi ya ketara ya ce shi jika annabi ne ya aka yi haka ku karanta littafin bayanin wujubul hijrati alal ibad na shehu usmanu yace dole a kafa hukuma da ke kula da nasaba saboda me saboda mutane sun waye gari kowa ƙarya yake danganta da annabi yace shi jikan annabi ne yanzu ku saurari wani mawaki da ake sa a rediyo yana ƙarya annabi shi ya haifi fatima fatima ita ta haifi hasan hasan shi ya haifi wani shi ya haifi wani wani shi ya haifi wani sardauna shi kenan shi ma jikan annabi ne ma'ana duk wanda ya ci zaɓe ya zama jikan annabi duk wanda ya samu kuɗi ya zama jikan annabi duk wanda ya zama mai wa'azi ya zama jikan annabi don duka duba ɗabi'ar mutanen ƙasar mu kenan jama'a duk wani babban malami in ka ɗauke malam Abubakar Gumi ka kafa Najeriya duk manyan shehunan nan kowa ka je ka bi gindin ƙasa sai ka je na cewa shi fa jikan annabi ne ku auna maganar nan da kyau da nake faɗi ina son ku tabbatar mutanen nan wallahi ba muna suka su bane akan kiyayya muna suka su ne akan babu shakka abin da suke ya cancanta a soke su wa in ba haka ba yanzu yanzu nan yadda muke da kai kai baka san kai jika annabi ne baban ka bai san shi jika annabi ne kaka amma kai yanzu kai sai ka taso shikenan tunda ka ci zabe ka tafi House of Reps ka zama kai ne abin nan chairman na House of Reps da committee kaza shikenan kada kana rarraba malamai kuɗi sai malamai a ce ai dama dan wane ne jikan wane to su yana ku daga madina suka taso to ai wane ma hasan ne ya haife shi to hasan dan gidan fatima to ai sharifi ne kai ranka ya dade sai ga yanci Allah ka hata halan eh hadda ruwa ta ce haka abin yake in sakar maka Allah wallahi da haka suke damfara jama'a muna zama da mutanen nan muna ganin shegantaka da me me yasa ba sa iya musadama da mu me yasa ba sa iya da su kare mu saboda sun san abin da muke faɗi akan su gaskiya ne ɗan damfara ne jama'a babu alakar ka zama mai wa'azi wa'azinka bai karamtu ba ba kai karama ba sai an ce kai jika annabi ne babu alakar dan ka ci zaɓe ka zama sardauna ko ka zama firimiyan jihar arewa a ce kai jikan annabi ne babu alaka jama'a mun gane wannan da ke ku Allah ya shirye da mu to sai da haka jama'ar musulmi kun ji wannan magana to shi ne sai malam ya fara ainihin kawo daga cikin ainihin masailu da ke cikin wannan littafi ya ce fihi masail a ƙarƙashin wannan ainihin babi akwai matsaloli kamar haka al'ula matsalar farko tafsirin ruqa wa tama'im a cikin wannan babi kaji fassarar ruqa da ainihin tama'im jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a nan ne da muka kawo maka ɗaya hadisin muka ce sai malamai na tauhidi suka ce sai a jamma a tsakaninsu tun daga annabi ya hana ruqa ba annabi kuma ya yadda a yi sai suka ce to yadda za a yi dan a bambance shine arruqya ita ce ash-shar'iyya arruqa kuma ita ce waccan ta bokanci din a can in baka manta baka koma ka ji kasar na sha hudu da na sha biyar sai muka ce amma fa wannan malamai ne suka yi wannan bayanin ta iya yiwa ka je ka ga wadda ta halatta ma an kira ta da ruqa wadda bata halatta ba ma kuma a kira ta da ruqya amma malamai sun yi maka ne wannan dan su sauƙaƙe maka yadda zaka fahimci al'amura الثانية مسألة biyu تفسير التولى a cikin wannan babi ka ji fassara attiwala attiwala shine asiri da mata suke don su shanye mazajensu ko kuma haka siddan ta ganka tana son ka ko kuma kana da kuɗi kamar yadda matan zamani suke a yanzu kawai ta ji labarin ka ci zaɓe dama ga ka kana da kuɗi to shikenan sai ta je kawai sai ta yi abinci mai daɗin tsiya ta shirya gida ta shirya komai sai ta zo ta ce ta zo maka murna ka ci zaɓe ne bayan haka kuma tana fatan za ka zo gidansu saboda an shirya maka wata dina an je an karɓo magani kaza wurin boka an karɓo kaza an je an haɗo wani special pepper soup sai an zo an ci abincin tsaf sai a ce ai ga ina dan farfesun nan da kika shirya ne ya ce ai na yi wa kaina ne ya ce ba ki ɗauko ranka ya daɗe ba kashi sha sha sha to wannan ne aka sa bom ɗin a ciki maka ɗauko sai a ce wannan ranka ya daɗe kawai da a sa ai dama ba da kin je kin kwashe ko ka ji muguwa ana mata mazurai ku je ku samu wani Nigerian film da suka bi daɗe da fitowa ba suka sa mishi Abuja connection sunan shi kenan abuja connection sunan nigerian film din kenan ku je ku ga irin yadda suke wannan shigantakar abin da suke kenan ke fa an kai ranka ya daɗe ne garin nema neman banza ka garin cin banza garin san banza garin haka ne za a je a sakale wuyanka sai da haka sai kayi takatsantsan kuma ba wani takatsantsan da ya wuce ka rike Allah zama mun fahimci wannan da kyau ko saboda irin waɗannan matan suna da matukar haɗari a ce sai an aure ka da ƙarfi da yaji a kori matanka a sa ka wulakanta 'ya'yanka ka wulakanta 'yan uwanka ka wulakanta kowa sai ka waye gari ita za ka yi wa komai dukiyar ya zama komai ya koma hannunta tana kwanta da kai tana shashafa ka tana kaza sai ta ce ya gidan nan na jiyar ema ai wannan gida da ma dai kawai ne aka ba sai ce ai wannan mai sauki ne to ga ma takaddun tana karɓar takaddun kana ficewa sai ita kuma tana da lauya sai ta je sai a canza takaddun a sa hannu lauya ya tabbata gida nata ne sunan yan uwanka suna ta hura hanci kana da gida a GRA kana da gida a kaza kana da gida a kaza kana mutuwa duk sai a tattaro takardu sai a ce a duk na wance ne ga lauyan ta ma ai ta buga shari'a a ce ku ba ku da komai ku je ku yi ta addu'a Allah ya ji ganshi kawai kun gaji addu'a ita kuma ta gaji kuɗi dama abin da ya kawo ta ke to wannan shine tiwala abin da suke kenan haka ke ma da zaki je ki sai magani kina tsimawa kina sha wai saboda mijinki ya ji daɗin ki ya zama ba wadda zai so sai ke wai wasu mata suna cewa to da su biyu ne za su haɗa kai su rinka shan wannan maganin don ya zama mijinsu su kaɗai zai so har yanzu kuna nan a haramci kuna nan akan fasikanci ai yau ku kaɗai zai so ku kaɗai Allah ya halatta in ya ga wata farkace ke budurwa yana so fa yana da hali sai auro in ya ga wata haɗaɗɗiyar bazaura yana so fa yana da hali sai auro yau dan me za ku ce ku yi magani sai ku kaɗai wace irin mugunta ce haka ku kyale shi inda gaske hukuncika mata na gari ya duk matar da kaji tana cewa bari ce wa namiji asiri don ta zauna da shi ko bari ce mai asiri don ainihin ya sota ai ballagaza ce ba mun kawo sihirin halal ba ki je ki saurari kasar nan da 48 farmin dattar mana ya wani irin sihiri ne ya halatta abinci mai daɗi za ki rinka wa miji dukkan mu maza da kogan muna son haɗaɗɗen girki lafiyayyen girki tsafta yi wa yara tsafta tsaftace gida ki gyara jikinki amma kin zauna bola kaja da ke ya yaushe zai sha'awa ki kuma yaushe ba zai ga wata haɗaɗɗiyar yarinya a waje ta rataye gele yana kyalkyali ya ainihin sha'awar ta ba ba mun kawo anan cikin sarmul battar ba idda wani sai da ya riga ya auro mata ya auro ta kenan ita kuma uwar gidan shi kawai wata ran ta haɗu ta haɗe ta gayu da ta wuce kawai sai kira ta yace Allah ya isa yace Allah ya sai ce wallahi da kina irin wannan gayin da ban yi amarya ba yace kin cuce ni mun karanta nan sarmul batta ka gani ba wata mace mummuna ina gaya muku wannan duk wata yarinya da ka sani mummuna a anguwar ku ni na ce ƙarya ne ka je ka sai shi na dubu saba'in da ɗan kunna da gwalagwalai ta sa ka gani in baka ruɗe a kanta ba ana cewa a ba gayu kai ka ce mummuna ce ce kai gayi ilmi love na disease ba haka gayu ke cewa ba a to saboda haka mata ku rinka yin ado ki daina zama amma sai ka ga mace shekarar ta 25 shekarar ta 30 shikenan ta ba kasa kafata da kauje da faso baki na yauki yana wari kai yana doyi da kwarkwata ai ba jama'a wannan shine jamlock jamlock kenan wannan Allah ya kiyaye الثالثة مسألة أكو أن هذه الثلاثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك waɗannan abubuwa guda uku baki ɗayansu ainihin wato suna daga cikin shirka min ghairi istisna'in ba tare da wata togaciya ba laya asiri sannan sai ne sannan sai ainihin roƙa fitar da aljanu ko ainihin asiri ta hanyar abin nan bori duk waɗannan abubuwan babu shakka shirka ne min ghairi istisna'in ba tare da togaciya ba ba wata togaciya waɗannan abubuwan shirka ne الرابعة مسألة هدو أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك أما دي الرقية دزائي تدككاور مغانا wadda take maganar gaskiya za a yi rukuya ne saboda kambin baka ko saboda ainihin harbin kunama ko saran maciji wannan ba shi daga cikin shirka haka sauran rukuya wadda shari'a ta tabbatar duk mun karanto a baya الخامسة مسألة تبير أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا أتكن وانا بادي نيكدي تيوى لا يا أنت القرآن تي وما لم يسني سعباني شن ita ma tana daga cikin shirka ko ba ta daga cikin shirka amma dai ka ji tahqiqi akan cewa laya ta alqur'ani ko ba ta alqur'ani ba ta shigo cikin umumin cewa shirka ce domin ba wani dalili da ya tugatance ta السادسة مسألة تشدى أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك راتي أركير بكا دا أكي وأويا دبوبي سبو دا كم بن بكا شما ينا دا عينين تكين شركة السابعة مسألة تبقى الوعيد الشديد على من تعلق عينهم وترا kajin narko mai tsanani ga duk wanda ya rataye tsarkiyar baka saboda kariya da makamantan haka don wannan irin narko ne wannan irin alkawarin azaba ne shine cewa wanda diye haka manzon Allah ba ruwan shi da shi الثامنة مسألة تتقص فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان أتكون وانا بادي كاجي دقا وني تابي إياه فأفل لو وان دي إنك لا يدقا ويا واني sai da ka ga yaro dan yayayye an zo da shi gidanku yana rarrafe wuf sai ka sa kawai sai ka tsinke can sai ka ji uwar tana a'udhu billahi la ilaha illallah ma yannan sai da naje hada makoro na samu kaje hada makoro ta je saboda bala'i can ta je cikin daji cikin wani gaban boka haka sai ka ga an saki hanya da kilomita biyar an taka za a je wurin boka ka je ka samu mutum yana cikin bala'i baya sallah baya azumi bai san gaba bai san yamma ba wai shi zai baka laya ka zo ka daura saboda kawai neman duniya التاسعة مسألة ترى أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف maganar da Ibrahim ya ce wa sahabbai da tabi'ai sun kasance suna hana laya ta Qur'ani ko ba ta Qur'ani ba wannan baya hana wancan sabanin لأن مراده أصحاب عبد الله domin abin da yake nufi almajiran Abdullahi dan Mas'ud wato malai yana fasara da cewa ba yana nufin da sahabbai ba kenan to amma kaga ai mun kawo mata aje cewa sabanin da aka yi da'awa daga sahabbai bai tabbata ba an fahimci wannan haka galibin da'awar sabani ko da'awar ijma'i ana samun irin wannan dan haka Imam Ahmad yace mudda'il ijma' kazib mutumin da nan da nan zai da'awar ijma'i ƙarya zai yi nan da nan zai da'awar an saba ƙarya ne sai ka tantance wani da aka ce ya ce kaza a tabbatar tukuna ya faɗi maganar ko bai faɗi maganar ba yau ma da ke rayuwa a wannan zamanin sai ainihin mutum ya je sai ya kirkiri maganar da ba mu ji ba ba mu gani ba sai je sai ya faɗe ta wani kuma sai kawai a zo maka da kasa to ga wani ne maka raddi saboda an ji shi ya ji ne a bakin kasuwa ya tsaya siyan tanjirin an ce ka ce kaza shi kuma yana isa masallaci sai sa kasa da hauraddi to da ya zo magana ta bayyana kuma sabanin haka sai kuma ka je yana cewa yayi kuskure bayan Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi amma yau kawai mutum sai je ina ka ji magana na ana tsaya a kasuwar bacci ne na ga wata daddawa tana da kanshi da daddawa katafawa zan siya shine naji an an ce wani ya ce kaza to shine wai daga haka yazo yana raddi sai ka haƙƙaƙe ya faɗi maganar tukuna sannan da ya faɗa ka fahimci abin da ya ce yanzu misali nakan yi wata irin hausa mai tsaurin tsiya wadda hatta hausawa haihuwar uwa da uba ba sa fahimtar ta sai sun zo sun nemi me na faɗa to kawai sai ka ji wani wanda shi ba bahaushe ba sai je ce shi ya ji albani ya ce kaza a ƙarƙashin haka har zai raddi bahaushe gangaran to kaga an kuma yanzu wannan kalmar gangaran sai da wani biyo ne har kaduna yake tambaya ta wani yake nufi da gangaran na ce sifa ce wannan a hausa ta nuna wanda ya kai matuƙa a wannan abu aka ce ai wane malami ne gangaran ma'ana malami ne a allo ya gama kurewa kenan ko to dalla dalla fau fau fau da irin waɗannan hausa sai ka wani bahaushen bai taɓa jin irin wannan ba to hausa kenan yanzu jama'a baka baka fahimci abin da wani yace ba yaushe zaka je ka ce zaka mai da martani akan abin da ya faɗa dan haka gazali gazali na kuwaiti wanda ya rasu ba daɗewa ba da ka ce su malamai sai ne mai rabbe ce ku rabu da su suna fahimtar larabci na ne ba sa fahimta abin da nake cewa Allah ya shiryar da mu to saboda haka jama'ar musulmi kun je to sai malam yace mai sharhi kenan wa waki'un waki'u din nan da aka ce waki' kana jin ana koya maka waka tun kana karami a islamiyya ana cewa malam waki'u ya ce shakautu ila wane ne shakautu imamu shafi'i ya ce shakautu ila waki'a su a fahami fa arshadani ila tarkin ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li'asi to malam waki'u din malami ne daga cikin malaman imamu shafi'i wai wata ran sai imam shafi ya ɗauki karatu sai je gida sai karatu ya gagara rukuwa sai ya dawo ya gaya wa malam malam yau dai karatu bai zauna ba imam waki'u ya ce ka tuna kayan laifi ne yace ban yi komai ba yace tuna da yace o ko da ina tafiya wata mata na gabana sai iska ta ɗaga hancin zaninta sai na hangi ƙwaurinta yace ka ji abin da kai kenan ka je kai istighfari sai ka dawo ka sake maimaita karatun ka gani zai istighfari ya dawo sai karatu ya zauna to kai kan yanzu bismillah ma Allah ne ya taimake ka ta zauna kenan bismillahir rahmanir rahim ma Allah ne kawai baka karama ta zauna domin matan tsirara suke yawo nisa'un kasiyatun ariyatun ba je mu kawo hadisin ba to ka gani to waki'u kenan to wane ne waki'u aka ce huwa ibn al-jarrahi ibn waki' ibn waki'in al-kufi waki'u dan jarrah kuma dan waki'u sunan kakan shi aka sa mai kenan al-kufi mutumin kasar kufa imamun sikatun limami ne sikatun imamun amintaccen limami ne sahibu tasanif wanda ya rubuta littafai da dama minha aljami'u daga ciki akwai aljami'u wa ghairuhu da ainihin waɗansu littafan yana da kitabu zuhudi ma kitabu zuhudi wa raqa'iq na al-imamu wakil rawa an bil imamu ahmad wa tabaqatihi imamu ahmad da shi da sa'o'in shi da sun ruwaito hadisi a wurin wannan malamin mata sanata saba'in wa tis'ina wa mi'a ya rasu hijira na da shekaru ɗari da ainihin wato saba'in da abin nan ɗari da saba'in da ɗari da casa'in da bakwai ɗari da casa'in da bakwai kaunuhu da ya ce ɗin nan walahu an ibrahim qala kanu yakrahuna tama'ima kullaha min alqur'ani wa ghayr alqur'an sun kasance suna kyamar laya ta alqur'ani ko ba ta alqur'ani ba wa ibrahim ibrahim ɗin nan huwa al-imamu ibrahim ibn yazid an-nakhai al-kufi wani malami ne mai son sunna a zamanin sa aka fara kirkiro carbi musulmi yan takifi suka je suka gano carbi daga vatican fada papuroma papuroma da shi da yaran shi kowa na rike da carbi suka zo suka fara yi waki'u ya shiga gida sai ga ibrahim an-nakhai ya shiga gida sai ga yar shi yar shi tana koya wa mutane yadda ake zira kwallayen carbi aka ce sai ya hane ta ku je ku karanta littafin as-subha تاريخها وحكمها والنفر الشيخ عبد الله بكر عبد الله ابو زيد karanta silsilar ba'ifa mujallad ta na farko da na uku ba ga bayanai akan haka yasa carbi babu kyau jama'a ka rinka yin tasbihi da yatsunka na dama haka hadisi ya zo a cikin ainihin sunan abi dawuda annabi yana tasbihi da yatsun dama abin da kai yake damun ka shine yo ai in nace zan yi haka zan rikice sai ka rinka yin goma ya isar ko kai 25 ya isar shi ya tabbata cikin sahihul bukhari in ba za ka iya casa'in da tara ɗin bai guda goma ko kai guda ashirin da biyar ko ka ɗauki wani zikirin kai ai suna da yawa ba ma sai ka ce to ai ina son in yi dubu ɗari fa wai ce maka kai ba inda aka ce maka kai tasbihi ko wani zikiri fiye da ɗari a cikin sunna duk inda lissafin sunna ya zo game da ka'ida wani zikiri zai wuce guda ɗari ɗari ko in ka natsu za ka iya kirga su ɗaya kenan amma in ka kirkiro kanka bid'a yau za ka yi miliyan ko za ka yi dubu saba'in su dubu saba'in su dubu saba'in ka ji lissafin da ko calculator ba zai dauka ba digit din ya fi karfin calculator saboda haka da ka zo ka fara shi kenan sai ka ce ina ba za ka iya ba na haka sai ka sa carbi ka ga bid'a ka kirkiro ita ta sa ka kirkiro wata bid'ar kuma da za ta taimaka maka ka idar da waccan saboda ka kai tasbihi gwargwadon yadda ya sauƙaƙa tasbihi kuma wanda ba shari'a ce ta kaidi ba ka zauna kai gwargwadon yadda ya gabata sai ka wuce amma ka ce kana so za ka zauna za ka yi dubu saba'in ne dubu saba'in din nan me yasa saboda za ka je kai kamfen kana yin cikin carbi dubu saba'in in ba ka ba zauna kai tasbihin ka ba wanda ya san kai ka tashi kai tafiyar kamar amma suka zo suka kago wani hadisin ƙarya suka ce wai abu huraira yana da buhu guda na kwallon dabino kullum gari ya waye sai ya zazzage shi ya yi carbi da shi ya mayar sannan ya koma da yamma ma haka na ce saboda dai shi abu huraira bai da aikin yi saboda an ce shi yana masallaci ne yau na irin wulakanci ne duk wata tarkatarka sai a ɗibo abu huraira malamin sunna ɗin Allah ya shirya da to Ibrahimun Nakhai kenan aka ce huwa al-Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai al-Kufi mutumin kasar Kufa kun gani duk manyan malaman mu can ne Iraqin nan daga nan amma kuna nan kuna ta shashanci kuna munna saboda demokuraɗiyya ana kashe mutanen iraki kuna jin daɗi to an kashe iraki saura iran shikenan kun huta kun ji daɗi shikenan saboda sakarci mu yanzu ana fara yakar iran za ku ji mun fara kunuti muna sake tsinewa america albarka yawo mu ba zai kafe ba ana taɓa lebanon nan ma ana cewa ba a taɓo syria nan ma za mu ci gaba da tsinewa america albarka mu ci gaba da yin alkunuti allah ya sa mu ba 'yan kungiyar kowa ba ne da an ce ana taba wani in dai da sunan musulunci ne sai mu ce namu ne wa yake taba shi bush ne yake taba shi sai mu ce to Allah ya sako bush bala'i mai ta alkunuti yukuna aba imrana ana mishi alkunya da cewa baban imrana sikatun min kibarul fuqaha ya amintacce ne daga cikin manyan malaman fiqh qala al-mizzi al-imam al-mizzi almajirin ibnu taymiya ne sirikin ibnu kafirin ne ya baiwa ibnu kafirin ashi yace dakhala ala aisha ya shiga wurin aisha wato ya taba zuwa wurin aisha walam yathbut lahu sama'un minha amma bai tabbata ibrahimun naka iya ji hadisi a wurinta ba amma dai tarihi ya nuna ya taba zuwa wurinta mata sanata 69 ya rasu a ainihin wato hijira na da shekaru 90 da ainihin shida yanzu ka ga wannan magana da muzi ya faɗi in aka ce a ina zaka je ka duba ta sai ka je ka duba littafin da ya karanta shine tahzibul kamal da al'imamu abdulghani ibn abdulwa'id al-maqdis ya rubuta littafi kwatankwacin littafin mujalladi 60 don ba a gama buga littafin ba katon littafi ne akan tarihin duk wani mutum da ka ji sunan shi cikin bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn maja to akwai cikakken tarihin shi a cikin wannan littafin sunan littafin al-kamal rijal babban mahaddaci al-hafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdis shi ya rubuta shi sai shi mizzi ya zo ya raira littafin sai ya sa mishi tahzibul kamal tahzibul kamal to anan ne ya faɗi wannan magana wannan rairaye wacce ibn hajar shi kuma ya zo ya rairaye akan rairayewar sai ya sa mai tahzibu tahzibul kamal to shine ake cewa tahzibul tahzib kaji tarihin littafin jama'a mun gane wannan da kyau walahu hamsuna sana au nahawha yana da shekaru hamsin a lokacin da ya rasu ainihin ko kuma kwatankwacin waɗannan ainihin shekarun jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu qauluhu kanu yakrahuna tama'ima da yace sun kasance suna kyamar layu ila akhiri ya zuwa karshen maganar muraduhu bi zalika ashaba abdullah ibn mas'ud abinda shi ibrahim naka yake nufi yana nufin almajiran abdullah dan mas'ud sun kasance suna kyamar laya ko ta qur'ani ko ba ta alqur'ani ba ka alqama kama ainihin alqama ibn waqqas al-laisi wanda shi ya rawaito hadisin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa daga Umar wal aswad da al aswad dan Yazid wa abi ko wa ubayyin wa wa'il ko wa abi wa'il wal harith ibn suwaid wa ubaydata as-ko as-salmani wa masruq wa rabi' ibn husayn wa suwaid ibn ghafla wa ghayruhum da waɗansu waɗannan ma duk baki ɗaya almajiran abdullahi dan mas'ud ne to su kam suna kyaman laya ta qur'ani ko ba ta qur'ani ba wa hum min sadatil tabi'in suna daga cikin shugabannin tabi'ai wa hadhihi sigha irin wannan sigha ainihin yasta'miluha ibrahim fi hikayati aqwalihi ibrahim naka iso da dama yana amfani da ita wajen ba da labarin maganganun da dan makarantar ibn mas'ud suke akai kama bayyana zalika al-hafiz al-iraqi wa ghayruhu kama yadda al-hafiz al-iraqi da shi da wani shi suka bayyana haka ma'ana ba yana nufin sahabbai ba kenan kamar yadda na faɗi a jiya yana nufin ainihin tabi'ai kenan kamar yadda gashi ya faɗi kuma ne ishara a dazu ala ayyi halin sahabban ma dai da ainihin aka ji cewa an ce sun yi sabani akan layar qur'ani wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba mun ji dai magana bata tabbata ba daga waɗanda suka ce din ta halatta an danganta magana ga abdullahi dan amr dan as kamar yadda muka yi bayani jiya da kuma aisha da wasu jama'a to magana da ba ta da asali allah madaukakin sarki ya shirye da mu imam da'awa ash-sheikh muhammad ibnu abdul wahhab an-najdi yace babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima wane mutum wane mutum duk inda ake cin banza ahli sunna sai su ce a a kowa tashi ya ci gumin shi ana karatu malam bakar gume ka tarihin bayan Allah na gari wani tsoho wanda dariƙa ta daka shi ta gaji sai ce Allah dama albarkacin sai malam ya ce a a a ka tashi ka nemi taka dai kai zai ku ci banza kai kana zaune Allah baka albarkacin wani kama haka ake cewa a abin kawai kai kana kwance nan da tarbi kana jiran wai Allah ya ɗibo albarka wane ya baka yau me yasa baka ce kuma Allah ya kwaso zunubin shi ya baka ba saboda kai ka rike mai alahira kai mai dako to yanzu abin da malam ke cewa babin da ke bayanin ina hukuncin mutumin da ya ga wata bishiya sai ce bari mu tsaya mu ɗibi albarkar wannan bishiya saboda wali mai buta ya taɓa tsugunawa a gindinta misali duk akwai irin wannan fa sai ka je wurin dangin mukanawa akwai wali mai buta akwai wali mai tsamiya akwai wali mai kargo duk akwai wali tutu ma fa duk saboda shigantaka wali tutu babban shehi na kadiriya a Kano kawai ya dawo da shi da jama'a shi kawai sai ga kashi kashi ya gani a hanya kawai sai faɗi ya ce wali tutu kai jama'a la mutanen na yan dambara ne duk zai na hankalin mutane ne jama'a zai na hankalin mutane ne ku tashi ku karatu in ba haka ba wallahi za su yi ta bautar da ku kaga ka tsufa tun bai kamata ka tsufa ba mala shayyabat ka tariqa qabla an tatashayyaba abin da ya faru lokacin da annabi ya zauna gindin wannan bishiya aka yi mishi mubaya'a bayan tsawon lokaci sai mutane suka zo suna neman wannan bishiya ita wannan shajara da Allah ya ambace ta laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara wa ana ce mata shajaratul ridwan bishiyar da Allah ya yarda da sahabbai a gindinta sai wasu suka zo suna lalubanta a samu a ɗibi albarka ba su gani ba ta rikide a cikin bishiyoyi umar na jin labari sai ya turo ya ce duk abin a sare bishiyoyin wurin gaba daya ka karanta littafin tahzir sajid Allah ya kiyaye saboda haka jama'ar musulmi kowa ya tashi aiki na gari idan lissafi ya karye maka to shine sai a samu annabawa da salihai su cece ka da izinin Allah ba da izinin su ba don haka ceto na Allah ne kullillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne in za ka nema ka nema wurin Allah idan Allah ya ga dama sai ya ɗauki ceton ka ya ce waliyuwa ne ya cece ka annabi ne ya cece ka ƙur'ani ya cece ka misali amma kar ka je wurin waliyin ka ce shi waliyin ya cece ka sai dai ka miƙa wa Allah hannu babu wasifa tsakanin Allah da ainihin bayan shi wajen neman bukata sai ka ce Allah maɗaukakin sarki ka cece ni kar kuma ka nuna wa Allah wanda kake so ya cece ka kar ka ce Allah ka sawa ne ya cece ni a'a Allah ka cece ni to shi kuma Allah sai saka ka cikin ceton wanda ya cancanta jama'a mun fahimci wannan ku karanta qa'idatun jalila في التوسل والوسيلة دكما التوسل أنواعه وأحكامه الله يشير يدمو سيتي أو شجر أو حجر كوكما وندي نمي البركة دون دوسي ونحو جماعة ما كمان تنسو شو وانا متون يا إلي في إيه يا شركة إيه يا بدعة إيه يا سامي زنبي إيه شيني جواب بابو duk mutumin da ya samu wata bishiya ya ce bari ya nemi albarkacin wannan bishiya bari ya tsaya wannan kargo bari ya tsaya wannan tsamiya bari ya tsaya ma wannan rami ya samu albarkacin shi ko wani idan ruwa misali a nan garin an samu inda idan ruwa ya fito a wani ƙauye da ake cewa saka daɗi kawai shikenan aka ga wani wuri ruwa na fitowa gare gare shikenan za ka samu wasu ƙarti marasa aikin yi sai suka ja layi suka zauna ana zuba sadaka tun lokacin kwabo kwabo da sisi da taro ana da sisi da kwabbai suna ta karban sadaka aje ana sallah in aka yi sallah sai a kwargo a baka ka durƙusa kai kuma ka sha sauran kuma duka shawar duka Allah ya ba mu albarka dikatan banza kawai ka gama hawan iska a anguwa kuma ka je ka sha wani ruwa ko ka ce wa Allah ya baka albarka yau me yasa baka sha ruwan zanzan ba wanda nafsi ya tabbata mai albarka ne waye zai maka musu duk duniya in ka shafa ruwan zamzam a jika ko ka sha ko ka zuba a jika ka ce Allah ka taimake mu Allah ka biya mana bukata saboda annabi ya ce ma'u zamzam liman shuriba lahu in aka sha ruwan zamzam akai addu'a duk addu'a da kai ta samu shiga me yasa baka faɗi wannan sai kuma ka je ka samu ruwa ya fito tsakanin tukari bakaken fata masu bid'a ko kawai ka je ka samu wani rami wani rami kawai ka ga rami ya fito kaga mutane suna zuwa suna kuka kai suna bada kuɗi wani wanda ya kuka kanshi kamar ya kuka kanshi a hajar aswad yanzu aka samu wani bakin maciji ya sare ka me zaka ce wa Allah ranar kiyama saboda Allah jama'a Allah ya kiyaye wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan magana Allah madaukakin sarki Allah yake a fara'aitumul lata wal uzza jama'a ba ku ga lata da uzza ba wa manata salisatal ukhra ba ku ga kuma manatu ba ita ce ɗayar ta uku ma'ana za a yi magana kenan akan waɗannan to kafin mu ce komai akan waɗannan gumaka ya kamata a san gumakan nan tukuna ka san me asalinsu sannan suwaye suka dawo suna bauta musu don ka tabbatar da babu bambanci da abin da ke faruwa a zamani irin naka dinnan ga sha ƙasa ma ya ce fa'amman lat faƙar aljumhur mafi yawancin ƙura'u suna karantawa bi takhfifil ya la eh eh atta bi takhfifit ta da ta'un din ba a mata shadda a ce lata wa qara ibn abbas wa ibn zubair wa mujahid wa umayd wa abu salih wa aqu wa ruwais bi tashdidit ta wa ruwais bi tashdidit ta shi kuma waɗannan kuma suna cewa allata suna yi wa tawun ɗin shadda fa'alal ula qala amash a bisa a farko sai al-imam al-a'mash yace sammun lata min al-ilah kalmar latu sun ciro ta ne daga al-ilahu ma'ana sunan Allah al-ilahu to sai suka ce allanya ta mace allatu al-uzza min al-aziz al-uzza kuma daga al-azizu قال ابن جريج إيه قال ابن جرير الإمام ابن جرير الطبري يتي وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى sun tsago sunan ne daga cikin sunan Allah maɗaukacin sarki faƙalu sai suka ce allatu mu'annasatun minhu ita latu ta macen Allah ce ta'ala Allahu an qaulihim Allah ya fi ƙarfin maganar su uluwan kabira ɗaukaka mai girma qala sai ibnu jaririn yace وكذا العزى من العزيز هكذا ainihin al'uzza daga al'aziz ne suka ainihin ciro ta sunayen dinna Allah ne suka yi wa Allah runtu قال ابن كثير الامام ابن كثير دمشق yace allatu kanat sakhratan ita latu din nan wata falalan dutse ce dutse fa fa falalan dutse haka dutsen da yake falale bai ba fari manqusha alaiha baitun bi ta'if mankusha wadda duk an kakkarta ta an yi zane alaiha baitun an yi ginin ɗaki a saman wannan dutse duk fa'if a ƙasar fa'if lahu astarun an sanya labule kamar yadda yau in ka je kabarin shehu usman dan fodiyo haka zaka ga waɗannan mushrikan da suka yi wannan shirkar sun bi sun kewaye kabarin shehu usman dan fodiyo da wannan koren labula yanzu da wani ya ji wannan zai ruga da gudu ya kai sarki mai martaba ta ɗaya to albani fa ya ce shehu usmanu kuma mushriki ne ƙarya kake arne da kai ake kai ne arnan da ka kawo labule ka nada a wurin shehu har ya mutu da irin ku yake gwagwarmaya mun gane wannan da kyau ku saboda haka sai suka kawo labule sai suka ainihin kewaya wa sabanatun sannan akwai sadna masu hidima wa haulahu fina'un a kewaye da wannan ainihin wato wuri da suke bauta akwai wani fili mu'azzamun inda ahli ta'if wanda yake abin girmamawa ne a wurin mutanen ta'if haka a jihar delta wani fili taɗai taɗai taɗai taɗai arna sun shafe shi sun share shi taɗai taɗai ba a barin kura komai ko kiyashi ba a barin komai akwai masu kula da share shi da komai da komai fili ne me ake a wurin shirka ake yi wani kawai ba haushi ya je ya kwana a ƙauyen da daddare bai sani ba ya fito da daddare kawai ya rasa inda zai kashi sai tsuguna kawai ya kashi a wurin ta fito da adda zan sare shi ya ce dan ne sai da mai gidansu ya fito ya ce ya aka yi ci gashi gashi gashi ya ce ani na zauna kasa hausa hausa ba ba kokala fada ba yayi dan kokala fada ba da ya san yin bautar ku ne ba zai muku haka ba amma ya fito larura ce ku rabu da shi to kaga inda Allah da ake bauta a wurin da gaske ne da Allah zai kashe wannan ya zaka zo kai mana ya zaka yi wa Allah kashi a fada ka gani to mushriki haka yake duk inda mushriki yake wawa ne saboda haka akwai fili a wurin wanda mutanen ta'if suke girmamawa wa hum saqif sune kabilar saqif waɗanda suna ganin ba wanda ya fi su daraja an ba ba quraishi ba wa man tabi'ahu wa man tabi'aha da duk wanda ya bi kabilar saqifawa yaftakhiruna bihi ala man adahum min ahya'i al-arab ba'da quraish in ba larabawa ba duk wani balarabe su ne mishi ainihin alfahari su ne kawai suke da lata قال ابن هشام ابن هشام يتي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها ثم قال الله يتولى مغيرة بن شعبة يرقر قذاتا وحرقها بالنار يكام ورين يقونا جماعة كنجي تاريخ اللاتة كينان لكي جل لاتة لاتة لاتة ونولي نكوي سكا سامو suka girmama shi suka kewaye shi da labule aka kawo karti marasa aikin yi haka